بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام عليه وعلى اله وصحبه اجمعين نعم
ويؤذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء مم.
عليهم دائرة السوء وضرب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا ولله جنود السماوات والأرض
كان الله عزيزا حكيما to farkon aya min ji irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya shaye falaloli kamar guda hudu ga shi dai buɗi da kuma Allah ta'ala ya haɗa masa da annabtaka da mulki kuma don da can su mutanen makka kawai sun ɗauke shi dai wani mutum ne ya zo yana shiryarwa kawai haka amma ba wani shugaba ne ba wani sarki ba ne amma tun da aka zo aka yi wannan sulhu yanzu sun yarda cewa shi shugaba ne kuma yana da mabiya sun yarda wato sulhu aka yi tsakanin daula da daula tsakanin hukuma da hukuma saboda haka yanzu ya zama annabi kuma har yanzu ya zama shugaba na hukuma sannan Allah ta'ala ya gafarta ma zunubansa na gaba da baya sannan kuma Allah subhanahu wata'ala kuma ya taimake shi taimakon da ya kasance babu kuma kaskanci a bayansa kuma ga shirya zuwa tafarki madaidaici su kuma muminai Allah ta'ala ya sanya kwanciyar hankali da nutsuwa a tare da su yanzu su ma an yadda su mutane ne an yadda su ma wato jama'a ne na hukuma mai zaman kanta saboda haka idan za a yi hulɗa da su ba da ɗaiɗe za a yi ba sai dai a yi hulɗa da hukumar su sun samu nutsuwa da suna jin tsoron ƙureshawa yanzu kuma ƙureshawa kuma sun zama a hannu yanzu an zama wato kamar sa'annin juna ko an zama kai da kai har ma sun fahimci koreshiyan suna jin tsoronsu kuma tun da aka yi wannan sulhu na hudaybiya ya zama cewa shi kenan da musulmi da kafin duk za a rika haduwa kowa ba ya jin tsoron kwatin da ba a yaƙi kuma an ce za a zauna ba za a yaƙi ba har shekara goma ko da kaga an samu nutsuwa duk wani motsi da za ka kamar iska ko sai kai tsammanin cewa ko wani kafiri ne zai zo ko zai kashe ka ko zai cutar da kai amma yanzu duk sanda ka ji wani motsi hankalinka a kwance ka san ba wani abu za a yi maka ba haka ma shi ma mushrikin to saboda haka kuma sannan ga gafarar zunubai su ma da Allah ya gafarta musu kuma sannan ga kuma aljanna to saboda haka su ma Allah ta'ala ya yi musu wannan to sai mu so su kuma mushrikai fa to su kuma mushrikai su ma din Allah ta'ala bai ba su ba bai bar su ba su ma ga irin abin da ya musu wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati Allah ta'ala zai azabtar da munafikai ma maza da munafikai mata wal mushrikina wal mushrikati da mushrikai maza da mushrikai mata su wa'annan mushrikai da wa'annan munafikai su ne azanina wanda suke yawaita wato mummunan zato daga naka samu mummunan zato zato iri akwai zato wanda za ka yi na alheri akwai amma akwai mummunan zato zanna su'i mummunan zato wanne ne mummunan zato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga madina zai tafi makka wannan tafiya ta zuwa za a yi umra to sai suka yi zaton cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da mumune ba za su dawo ba bal zanantu allan yan kalibar rasuli kun yi zaton cewa annabi sallallahu alaihi da shi da mumini ba za su dawo ba in sun tamshi kenan za a kashe su gaba daya ba wani rigin daka wannan shi ta duk suka gudu suka buya suka kitowa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine mummunan zaton da suka yi cewa Allah ta'ala ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun duba sun san karfin quraish qurayshawa sun san yawan su sun tabbatar sun zo madina ma za suka zo madina ma suka yaƙe su bare kuma su su je gurin su ai ba ai ba wata alama za su dawo to wanda shine zanni na zanna sau zato kuma mummunan zato alaihim da'iratu sau duk wannan mummunan zaton na duk akan su zai kare don ku saboda an wayi gari annabin sallallahu alaihi wasallama ya dawo lafiya da shi da jama'arsa ba wanda aka kashe eh ba wanda ma ya ciwon kai ba wanda ma ya taka kaya ko wani abu haka suka dawo simil babu abin da ya taba su ba ma haka ba suka dawo da nasara don ku saboda a yanzu kureshawun sun yarda su mutane ne sun yarda lallai su daula ce sun yarda lallai suna da ƙarfi sun yarda suna da yawa su ma yanzu sun zama abin tsoro sun zama abin alallaba sun zama abin aitaka tsantsan don ku saboda sun zo sun ga abin dole ba dama sai dai a yi sulhu duk wanda ya ce zai nemi sulhu ko lallai to ya san an fi ƙarfinsa ne in ka ji ana cewa a sasanta a sasanta to wanda yake cewa a sasanta to an fi karfin sa ne shi yasa can Allah ta'ala yake cewa wala ta fala ta hinu wala ta zan ne kar ku yi rauni wai ku nemi sulhu dan in kuka ce za ku nemi sulhu to shikenan kun bewa abokan gabar ku wata fahimta lalle za su fahimta lalle ashe ku masu rauni ne kuna jin tsoron to sai gashi yanzu kore shawa sun faɗi ba girma sun nemi sulhu a wajen waɗanda suka raina suka koro su saboda haka wannan zato mummunan zaton bakin cikinsa da dukkan abu na rashin jin daɗi wanda mummunan zaton da suka zatarwa annabi sallallahu alaihi wasallama da mummune ya ƙare a kansu kuma sannan baya ga haka aka zo aka yi wannan sulhu bayan wannan sulhu kuma aka zo aka yaƙi yahudawa waɗanda su ne dama suke ɗaure musu gindi aka kwace dukiyarsu yahudawan haibar masu taurin kai masu dukiya ne amma aka zo aka kwace dukiyar gabaki daya aka kame su aka kame ‘ya'yansu da dabbobinsu da komai wa an zalla yin zaharu min ahal da min sayasihi wa ka fi qulubihim ru'u Allah ta'ala ya saukar wato ya cinye su wa'annan yahudawan da suke taimaka musu na ahal kitab wa kaza fi qulubihim ru'u Allah ya sanya tsoro a zukatansu sai ya zama wato kaman kamun kazar kuku da ake fariƙan taqatuluna wa fariqan wa tasuluna fariq waɗansu aka kashe waɗansu waɗansu aka kame su in ka ji ana cewa za a biya diya to sai idan ana shaida juna ne amma idan ya zan fito na fito eh, yaƙi ne tsakanin waɗanda suka yi ridda yaƙi ne da mushrikai wanda sun rena ajawalinku to babu zancen yanzu wani zancen san sa ko a kashe ko a kama kawai ko su musulunta ku qatilunahum aw yuslimun ku yi ta yakar su har sai sun musulunta wa awrasakum aradahum wa diyarahum wa amwalahum wa aradan lam tad'uha Allah ta'ala kuma ya gadar muku ganima arzahun kasar tasu gaba daya gonakinsu gaba daya da kasar da abin da yake cin kasar wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyarsu wa aran nan ta dawa da ma wata kasar ma nan gaba za ku taka ta amma har yanzu ba kuma san kasar ba amma da haka Allah ta'ala diya ba ku ita sallallahu ala kulli shayin kadira to saboda haka duk suka ga wannan ai kaga yanzu wannan zaton wannan mummunan zaton sakamakon wannan mummunan zaton kaga duk ya kare a kansu yanzu babu abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da muminai sai farin ciki sai alheri sai ɗaukaka sai galaba sai izza su kuwa kishiyar wannan ce ta same su to ba kuma a nan aka tsaya ba inda za a ce a wannan ma za a tsaya wannan bakin cikin da zai lizance su har abada a nan za a tsaya da dama daɗi wa gaziballahu alaihim Allah kuma ya fishi da su wala anahum ya tsine musu ya nesa ta su daga rahamarsa duk ba na aka tsaya ba wa abdalahum jahannam kuma ya tanada musu wutar jahannama har yau wa sa'at masira ta jahannama an duba za a ga lallai wannan zato abin da ya haifar musu sun ƙi su tafi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zaton cewa in an je ba za a dawo ba wannan ce ta saka shi annabin ga abin da ya samu su mummunan ga abin da suka samu su kuma ga abin da wannan mummunan zaton nasu wannan matsayin nasu ya jawo musu walillahi junudu an ja wani walillahi junudu samawati wal ard rundune na sammai da kasai duk sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa ku musulmi ku fito ku yaƙi ba wai saboda Allah ba shi da waɗanda za su yaƙin bai ba shi da yadda zai ya halakar ko ya maganin abokan gabarsa bai yana da hanyoyi da yawa in ga dama yana iya sa musu yunwa in ga dama yana iya sa fari ya daina yin ruwa duk makamansa ne waɗanda in ga dama yana iya tura musu iska yana sa duwatsu su markaɗe su ko su haɗe su yana sa yana iya sa ƙasa ta haɗe su duk rundunonin Allah ne yana iya fitowa da aman wuta yana iya fito da ruwa daga kogi ko a yi ruwan sami mai yawa ya mamaye su gaba daya a yi ambaliya duk sun duk ba ana gani ba yana iya sallada musu jini kamar yadda yau fir'auna ko kwarkwata ko kwadi Allah ta'ala ya yi amfani da kwadi ma a yakinsa فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة دون الله تعالى يقول سورة يأيي دسو ga fir'auna wanda ya ce shi Allah ne to tun da kashi Allah ne to ga jini duk abin da suka ɗauko za su ci ko za su sha kawai kai su ga jini jini ai a jikin mere ake samu sabo yanzu to ga jini ba a san daga inda kuma jini ne suka tuba aka yi doshi kenan suka koma kuma wa in uttun udna kuma sai ga kwarkwata kwarkwata wannan duk abin da suka yi ko za su ci kwarkwata ce ake ruwa kwarkwata ce duk jikin su kwarkwata to kwarkwata sai idan babu tsafta ba wanka ba ba wanki ba da sauransu ake to ga wannan amma kuma kwarkwata ce kai ba san inda take ba daga nan kuma ba su imani ba a kawo musu kwado kwaɗi duk inda aka shiga garin banda kwado ba a mutu a gani to Allah yana da rundunoni na maru wanda ya jefa annabi ibrahim a wuta a ya gashi sauro ne Allah ya tura masa sauro sauro guda ɗaya shi ne ya shiga cikin hancinsa shi sauran shi ne dai ya dami shi har ya zo har ya mutu sauro ne fa sauro sauro guda daya ya hana shi sakat wanda ya fi kauna shi ne wanda zai ɗauko abin nan wanda zai ɗauko kamar taɓarya ko budurfa rika dukan kansa yawa alhamdulillah alhamdulillah nan nan da ka amma duk mai ja sauro ne a ƙarshe dai son duk ya rarake kan shi kenan shi mutu shi firawunan ba yana wannan ba mai Allah ya masa sauki ya zo ruwa alaisa ni mulku misra wazil anharu tajri min tahti afala tubsiru yanzu mulkin masar ba na bane ga ruwan nil a karkashi na nawa ne sai sai Allah ya to shikenan a san gani da kai waye mai ruwa waye ke mulki da ruwa sai da yazo ya shiga ruwan da shi da jama'a sa gaba daya sai Allah ya ce ruwan in dai hannawa ne ba ba na fir'aun ne kai ka ka tsage wannan ya a wannan ya haka tunda idan suka yi gaba za su shiga daji a su tashi kaman katanga yi tsaho ruwan ya tsaho nan ma ya tsaho nan a sami yashi a bushe fir'auna ya zo ya ga ruwa shi kenan kawai kuma ga ƙasa a bushe kawai suka shiga sai da suka shige ga baki daya sai Allah ya umarci ruwan kuma ya koma kamar yadda ya haɗe su to ina da auzan cewa ruwa na sani masar mulkin sa ce to zafi a masar din a kasar tasa a cikin ruwan nasa ruwan da yake takama da shi shine ya halakar da shi saboda Allah subhanahu wataala yana da ya ce musulmi su yaƙi ba wai ya ce bane shi ba zai iya bane yana da rundunoni waɗanda zai yaƙin da su ya abin nan ya ce ne su yi don saboda a jarraba sai an gwada aka san na kwarai waye zai yaƙi abu ne wanda ba a san sa ba kowa ke son yaƙin ba to a gwada a gani wane ne saboda tsananin imaninsa da Allah da tsananin imanin zai yarda in ya fita ko a kashe shi ko ya kashe to wannan Allah yake so ya gani kawai wai wai ba dan saboda ba zai iya bane walil mashisa allazina amanu wa yamhaqal kafirin dan ya gwada halin muminai ya tace nasa daga cin jabin muminai kuma sannan saboda ya halakar ya karar da kafirai saboda haka ne isa su kafirai su kuma wanda je za a ce wannan Allah ne ya aiko shi kuma ga umarnin da yake cewa ku bi abin da yake siki har su ɗauko takobi sun yadda a kashe su akan wannan to lallai waɗannan kafare ne sosai babu wani sofa ne a jikinsu wanda za a ce ko akwai ɗan imani imani to shi kinin yanzu an gane waɗannan kafare ne zalla waɗannan mumini ne zalla to shi kenan waɗannan a ba su sakamako irin na mumine zalla wannan a ba su sakamako irin na kafire zalla shi ne kawai su munafukai kafirai ne saboda wannan munafici su ma a haɗa suke wa adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam saboda ka a haɗa suke ba a raba su so daga rindunoni na sammai da ƙasai dun na Allah ne subhanallahu azizan hakimi Allah ya kasance azizan wato mabuwayi ne ba wanda zai iya da shi ya fi ƙarfin kowa ba zai taɓu ba hakiman ko mai hikima ne a cikin al'amuransa ai bai gushe ba dama a haka yake wannan kana an kawo ta ne kawai saboda sha'anin kafiya saboda mura'ati fawasir idan ce wallawa azizun haki to ba haka ake so ba ana so ne a kawo wani usulubi mai birgewa kuma daban wannan duk an sani to wannan kuma kana azizan hakima ake so don kana so sai ka kawo kana to tun da an kawo kana kana tana nuna abin da ya wuce to shi ko baka ce Allah a da can azizan hakima bane to sai dai ka fassara da cewa da tun da can bai bushe ba har zuwa yanzu hannan gaba azizan hakimai wannan shi ina jin waɗannan dai su na'am إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وعصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نقص فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه قل الله فسنؤتيه أجرا عظيما sannan Allah subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi ya ƙara tabbatarwa da cewa shi ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma bayyana irin aikinsa schedule of duty menene aikin annabi sallallahu alaihi wasallama a ofis dinsa kamar yadda kowane ofisa akwai aikinsa in an kai ka wannan ofis ba ana nufin cewa kuma duk aikin da yake ma'aikatar kai ne za ka yi ba a'a akwai wanda aka ware maka aka je wannan shine naka da ka shiga wani wanda ba naka ba to shi kenan za a baka kwari kila ma wannan a kore ka shi ne ake cewa kuma akwai jurisdiction wato akwai hurumi da akwai ƙasa misali kamar alƙalai akwai alƙalin da zai kasance wannan kotu misali iyakacinta wannan garin kawai wannan kotu ya ta wannan karamar hukuma ba za ta kara a wata karamar hukuma ba sai a wannan karamar hukuma kawai wata kuma za ga cewa ai kurminta duk jihar ne gaba daya tana nan daga ko ina za a iya kawo kara kuma za a karba idan muka ɗauki afa shari'a court duk inda afa shari'a ko take ko a birni take ko a ƙauye take to wannan tana da hurumi ne a jihar gabaki ɗaya za a kawo mata ko ita kuma ba za ta iya ba za iya kawo mata tsara daga wata jihar ba saboda ba hurumin ta bane kuma har yanzu za a ce da kai ita kuma hurumin ta kama a ce unlimited ne da abin da ya shafi civil da abin da ya shafi criminal da abin da ya shafi homicide wato da abin da ya shafi kama har ma shari'ar kisan kai wannan kafin shari'ar musulunci a kafa ta ne amma a can ya kacinsa kawai abin da ya shafi civil da abin da ya shafi criminal amma ba abin da zai kasance na kisan kai ba ya laifi ne amma ba irin laifi wanda in an samu mai laifin da shi na afa shari'a ko na afa area code ba haka majistare su ma akwai nasu kurin haka high court To, sannan kuma akwai idan an ce wannan kotun afil ce kama ce shari'a court of appeal ko high court of appeal ko federal court of appeal supreme court kowanne akwai huruminsa in an ce appeal to kenan ba za ka saurari past inst- uh, instance ba wato isti'inafi ba za ka karɓi sabuwar ƙara ba kai appeal aka ce sai idan an yi shari'a a wani gun ba a yadda ba a zo wajen ka to amma akwai kamar afa shari'a ko za ta iya a karɓar afil kuma za ta iya sauraron ƙara sabuwa yanzu wannan dai na faɗa ne don saboda a gane me ya shadid ubrit me ya jurisdiction to saboda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan ayoyi da aka karanta musamman ta farko za ta nuna mana aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin ya shata masa wannan aiki ya bashi kaga zai baka kaga akwai iyakacin shi ma hurumin sa ba zai shiga hurumin Allah ba kaga ba zai yi halitta ba wannan ba hurumin sa bane ba zai raya ba ba hurumin sa ba zai kashe ba hurumin sa bane to sanin za mu gane cewa haka kowanne mai ofis mai unguwa schedule of dusansa daban huruminsa daban jurisdiction ɗinsa daban haka nan dukaci haka nan hakimi haka nan sarki kaga ba aikin sarki ba ne ya yi shari'a a yanzu dacin suna yin shari'a amma lokacin da 1969 daga nan suka daina yin shari'a kuma har yanzu akwai proceedings a proceeding akwai abin nan book proceedings akwai littattafai na shari'a yanzu a gidan sarki wanda aka yi ada da yawa a yi afil a yanzu shari'ar kuma a bincika ashe an yi ta ada ko lokacin sarki sunusi ko lokacin sarki abdullahi ko sarki wani ko sarki wani to sau sai a ɗauko littafin sai a ga yadda aka yi shari'ar ɗan raman gadon yaya aka raba shi wannan da ya zo yake wani ƙara an ba shi ko ba a ba shi ba abin da ake ta fama da rigima kenan da shi a yanzu a wancan lokacin ba a baiwa mata gado musamman gadon gona gadon gida ba don komai ba ana gudun cewar in sun ga suna da gida to za su dawo wata ran idan aure ya mutu zo su zauna gidan ya zama gidan kilaki gidan magajiya to gudun wannan a maimakon a ba su gida sai a ba su kuɗi kaddara to kaddara ita kuma abin za ba a hannu an ba su sun kashe to sai kuma su dawo su ce ai an raba gado gadon ubana ba a bani gida ba ba gida ba a raba da ni gona ba a raba da ni ba haka suke yi yanzu to amma aka koma irin wannan littafin na gidan sarki to cikin sai ka samu cewa ashe an raba da ita ko da shi kadara aka bashi ba gono ai raban gado ba wai ana yin raban gado duk abin da mamaci ya bari kowa sai ya samu ba ba a raban gado da abin yadda ake ganinsa ana raban gado da kima mamaci ya bar abu kaza mai kima kaza to kima za a raba mai kima ta dubu ɗari to dubu ɗarin za a raba bayan an raba dubu ɗarin sai kuma kowa mai ya samu a rabansa in gona ce taku nawa ne a rabansa ya samu to daga nan wato tankarsa ya zai yi to me wakila wannan gonar ta kare ko kuma gidan ma ya kare ko kuma in rabawa za a yi ba za a iya zama ba dole sai a nemo wani abin daban ko saniya ce ko tumaki ne to sai a bai wani kuma wani ya samu gona mai kimar dubu ɗari wani ya samu tumaki mai kimar dubu ɗari to ai shi kenan an raba gadon kenan to amma mewa wani sai ya zo sai ya kashe ya cinye wa'annan tumakin in ya matsu ya dawo an tafi duniya neman kuɗi an ba a samu ba kuma sai a rika tunani aikwar da muna da gonar gado da kuma sai a zuwa ce za a shigar da kara a zo a yi ta yin shari'a wannan dai shine dai schedule of duty so za mu duba muka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam menene schedule of duty dinsa inna arsalnaka hakika mun aiko ka na daya ka zama shahida yana daga shahidul abduti dinsa ya yi wa al'ummarsa shaida kan cewa shi zai shaidar al'ummarsa da kansa cewa ya isar da saƙon da Allah ta'ala ya aiko shi zuwa gare su don saboda shi a sadiqul masaduq ne ba kamar sauran annabawa ba sai mu ne za mu shaidar su in sun yi shaidar kansu da kansu ba za a karba ba kasa akwai wanda zai shaidar kansa da kansa wannan ma wani babi ne na shari'a waye zai shaidar kansa da kansa a yadda saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da shaidar kansa da kansa ya isar ina arzuna ka shahida wa yakun rasulu alaikum shahida duk ba an faɗi wannan ba cikin surar bakara sai kullu sufa minan nasu ma wala an kibul min kanu alaiha billahi al-mashariq wal maghrib mu min la shara al masjid wa kazalika annakum ummatan wasada litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida ku Allah ta'ala ya aiko ku ne ku zama tsakiya ita kunu shuhada a alan nas ku za ku yi shaida ga mutane wato ga annabawa cewa lallai lallai sun isar da sako zuwa ga al'ummarsu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yayi shaida akan mu kuma ai ya isar da sako gare mu wayancan al'umma wayanda suka gabace mu sai dan me zami musu shaida ai sai shaida sai kana nan akai abu da kai akai abu ku da kuka zo daga baya to ai mu mun karanta a littafin da baya kare shaidar shaidoji gaba ɗaya shine alqur'ani eh alqur'anin mu ya ce Allah ya ce ya aiko annabi Musa zuwa gare ku ya aiko annabi Isa ya aiko annabi Salu ya aiko annabi Hud shikenan kuma sai Allah ya karbi wannan shaidar kaga eh kenan wa mubashiran kuma ka zama mai yin wa mai yin albishir ga muminai cewa Allah subhanahu wataala duk abin da suka aikata na alkhairi to zai ba su kyakkyawan sakamako zai raya su hayatan ɗayiba kuma sannan zai sa su a gida wanda ike na ɗaukaka shine gidan aljanna kuma ya yarda da su kuma sun bi shi sun bi ka to haka za ka yi musu albishir wa nazira waɗanda kuma ya kasance ba su bi saƙon Allah ba ba su imani da Allah ba su imani da manzansa ba ba su imani da abin da manzan ya zo da shi ba su kuma ka tsoratar da su da cewa Allah ta'ala ba zai musu azaba zai musu sakamako na azaba wannan shine abin da wannan sura ta faɗa guda uku ita ku sotul ahzab sai ta ƙara da guda biyu suka zama guda biyar ba wannan ne kawai aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ba mun samu ƙari a cikin sotul ahzabi ya ayyuhan nabi'u wannan bata kira sunan annabi ta ce ya nabi kawai dai inna arsalnaka kawai inna fatahana inna arsalnaka bata ambaci annabin sallallahu alaihi wasallam ba amma waccan sai ake ya ya aihu annabi winna ko inna inna arsalnaka yi ga mun aiko ga dan ka zama shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira saboda samu karin biyu kenan ai da'iyan ila Allah kuma za ka yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi izinihi da izinin Allah ɗin shi zai gaya maka irin waɗanda za ka kira da kuma yadda za ka kira hudu ila sabila razika bil hikmati wal mau'izatil hasana shi ma akwai fikihu na da'awa Allah ta'ala ya koyar ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za a yi kira wasu rajan kuma sannan ka zama sirajan fitila munira mai haskakawa Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin duniya ta cika da duhu na jahilci da duhu na zalunci to da ya zo ya kasance ya zama haske ya zo da haske na imani ya zo da haske na adalci ya zo da haske babban haske shine samun rahamar Allah samun aljanna da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa shi kenan wannan shine aikin ofishinsa lituminu billahi shi sa daga kusan ba ma kusan yaran nan gidan irin waɗannan sunayen ne da sufofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kullum muna yin kwaɗayi zama cewa sunayen sun zama muhammadai saboda a ranar tashin kiyama baya ga umarni na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan za a saka suna to lalle ya kasance sunan da za a saka ya kasance dai ko mai farawa da muhammad ko ahmad ko ko mai farawa da abdu abdullahi ko abdurrahman wannan su ne afarul asama'i kuma akwai littafi sukutun wanda aka wallafa da hujjoji a kan cewa a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ba zai yi azaba ga mai suna Muhammad ba wa Ahmad yana jin kunya yana jin kunya ya azabtar da mai sunan masoyinsa saboda abinda kawai za a yi don saboda a bambance mai suna Muhammad kawai shi a ce ahmad to duk wanda aka ya wayoyo a ce aljanna shi mai aljannan ne ya ce haka zai yi in kuma kana da yadda za ka hana to in akwai wani mai suna muhammad amma ba musulmi ba shi Allah ai basirun ne khabirun ne yana da yadda zai gane mun taba samun wani abokin aikinmu a bayar university muhammad abu amma kirista ne kullum kullum za a gan shi a nan ko ai mutane ai na jin ya zo in an ce ya zo ne ya kai sau dubu to abokin aiki ne ko da yaushe muna tare da shi muhammad abu amma kirista ne to irin wannan dai kuma sai Allah ɗin da kansa shi ne zai in ya wayo ko shi ne ko kuma a saka masa irin yadda ba zai ji ba hayaniya ta hana shi ba zai wayo ba shi Allah shi ne ya san dai yadda yadda zai amma dai haka ya faɗa amma kuma farallar Allah eh tunda ana kiransa yana amsawa ba shi kenan ba tunda kadan ana zikiri wani dan tsegumi ya zo ko wani mai neman wata bukata a gurin wani ya zo ko kuma ya zo ya ɗauka a ɓoye ba a sanya ba don ya je ya yaɗa sharri Allah ta'ala ce ai din na gafarta musu sai wani mala'ika ce ina da magana akwai wani shi ba tare suke ba shi wani abin ya kawo shi ko gurin wani ya zo ya je gidansa aka ce yana wajen zikiri ya zo yake jira in sun gama shi ke nan yamuna gani to ai a hadda shi hum qaumun la yashqa lahum jalisun ai su mutane duk wanda ike tare da su baya tabewa to kaga wancan mutum ba a san wanda iri musulmi ne kafiri ne ko kowaye ko shedan ne ya zo tsegumi wannan hadisin ya shafe shi sai dai shi ba zai zo ba tun da zikiri ake yi to an sha bamba to wannan shi ne ya sake so a yawaita muhammadai a cikin gida duk wani mitin da za a yi in akwai mai suna muhammad to allah zai albarka a wannan taron da abin da za a tattauna duk wani taro na jama'a in akwai mai suna muhammad a ciki to allah zai albarkaci wannan taro in kuma babu to shi kenan ba za a samu irin wannan albarkar da aka tanadar sai akwai mai suna muhammad sannan za a ba da ita wannan shine abin da ya sa muke yawaita muhammadai kusan dukkan waɗannan akwai su shi mai jan bakin shi ne ma muhammad din sak babu wani lakabi muhammad amma da na ji mutane suna cewa wai baba mu ba wanda ya samar baba to baban wa to ni dai sunan mahaifina kun sani baba ba muhammad aka samu sa ba to haka nan mahaifiyarsa to mahaifin mahaifinsa shi ma ba haka sunansa yake ba to wannan shi ne abin da ya sa muke saka wa'annan sunaye in dai ba akwai wata manufa kuma ita ma kyakkyawa da muka sa sunan kila yana da shi in ka bibiya suka da shi ma yana da cikin ahal bai in yusufu ne da yaƙubu wanda su ne kakanninsa ai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wane ne wato ifi daraja misali cikin mutane wani abu makamancin wannan dai ya faɗi wata amsa ce mu ba wannan muke tambayar ka ba sahabbai ce to in ku kuna nufin cewa kuna nufin mutumin kirki to ai wannan kuna tambayar yusuf kenan ne saboda yusuf shine yusuf shine al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim to saboda kaga yusuf ya shiga karimi ne yaqub karimi ne ibrahim karimi ne isma'il karimi ne duk irin waɗan irin wannan ishaq duk karimai ne don don wannan layin saboda kaga su ma ba ba banza ba to lituminu billahi an ce ko liyuminu ko lituminu ai liyuminu saboda su musulmi ko mutane su imani da Allah ko kuma litumi ya rasulullah da kai da mummunan ku yi imani da Allah kamar inda za a ce ya ayyuhan nabiyu idza dallaqatum mun nisa ya kai annabi idan kuka sake mata kaga ai da farko sunan sa aka faɗa amma kuma da za a bada aikin aka ce kuma idza dallaqatum mun nisa idan kuka saki mata to kamar haka ne an aiko ka sha shidan wa bashiran wani zira lituminu billahi dan ku yi imani har da kai ya rasulullah dan ku yi imani dan saboda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sanda yake cewa yace shi ma ashhadu alla ilaha illa illallah wa ana rasulullah shi ma sai da yayi ba da shaidar kansa da akwai fa'amilu billahi wa rasulihi nabiyyi lumi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi ku imani da annabin da ya kasance baya rubutu baya karatu baya rubutu allazi yu'minu billahi yayi imani da Allah shi ma annabi wa kalimatihi da kalmomin Allah to saboda haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yayi imani wa ana awwalul muslimi yace shine farkon musulmi a cikin suratul an'am haka dukkanin annabawa wa ana awwal muminina kamar irin yadda annabi Musa ya faɗa shi kuma a cikin suratul a'rafi wa ana akuna min muslimi zama daga cikin musulmi kamar yadda annabi Nuhu ya faɗa a cikin suratul Yunusa duk gashi na idan ka bi alkurani har za a gani duk sai da suka yi imani suka yi musulunci annabi ibrahim izu kala lahu rabbuhu ahad yayin da ubangijin sai ce mi kauya musulunta yace assalamtu lirabbil alamin to saboda haka Allah ta'ala ce don ku yi imani da Allah wato azziruhu ne ku taimaki Allah din wajen taimakon addininsa wajen taimakon annabinsa wato waƙiruhu ku girmama shi wajen tafiyarwa da aikoki don saboda sai an girmama Allah ne za a imani da shi waɗanda ba su imani da shi ba kaga ba su girmama shi ba kenan wato sabbihuhu kuma ku yi masa tasbihi bukuratan wa asila haka ne ko safa da yamma idan an ce tasabihi wato ayi tasabihi ma'ana subaha wato nafila ayi nafila safa da yamma ko kuma in sallar farilla ce za bukuratan sallar safi asilan in ce sallar azhar da la'azar da magarba da isha to an ce fuskantar da waɗannan ramirai ga Allah subhanahu wata'ala shine yafi akwai da suke fuskantar da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma fuskantar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya fi wato nutsuwa saboda ramiran sun haɗe babu wani abu kaga za a isa wata sabbihu wannan dama kai tsaye an san na Allah ne amma waɗancan dukkaninsu suna iya zama na Allah suna iya zama na annabi don saboda wannan umarni irinsa ya zo a sotul arafi wallazi na amanu biki wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nura allazi unzila ma'ahu to ulaikum al-muflihuna daga nan ma annabi kuma ake nufi wallazina amanu bihi wanda suka yi imani da shi wa azzaruhu to kaga waccan kalmar suka taimaka masa shi annabi wa nasaruhu suka taimaka annabi wattaba'u nuran allazi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine qur'ani to wa'annan su ne muflihuna to ba mamaki idan an ce nan ma wannan ramirin shi ake nufi wato azziruhu wato waƙiruhu wato azziru wato waƙiru idan an ce Allah ake nufi yayi idan an ce annaba ake nufi in banda wasabbihuhu shi ma wannan yayi innal ladhina yubayi'unaka hakika waɗanda ya kasance yubayi'unaka suka yi maka mubaya'a wato lokacin da aka zo sulhun hudaybiya a hudaybiya wani gari ne wani ƙauye ne tsakaninsa da maka da fi tafiyar rana ɗaya ne ko a ce kamar marhala sai kamar da shi kuma mul goma sha biyu don kusa yana da cikin hududul haram idan an ce haram harami wanda idan kai ibada guda ɗaya za a baka lada dubu ɗari ba ana nufin cikin masallacin harami kawai ake nufi ba da akwai haram akwai hududul haram idan an ce nan ka'aba ce to haramin wani gun daga nan zuwa nan ya kai mil goma sha biyar wani gun daga nan ya kai mul goma sha hudu wani mul takwas wani mul goma sha daya wani mul goma wanda ya fi kusa shine tan'im masallacin na na aisha shine kawai mul shida to wannan ake nufi to saboda haka ita hudibiya tana cikin wannan hurumin ba ta fita waje ba nan haramun ne wajen wannan harami shine halal ibn abbas yarda ta tabbata a gare shi sai yayi dabara sai ya zo sai ya she masa a nan a zaman mina idan hira zai da jama'a kawai sai ya dawo nan halal din su yi ta hira su nan sun san ma in kuma ibada ya zai sai izo nan yi a rubuta masa dubu ɗaya to yadda ya yi iki kenan so daga ita hudaybiya tana hududul haram take to ana aka yi wannan sulhun a ƙarƙashin wannan bishiya da ake cewa sumra za mu kawo fa'idojinta bishiya ce sananniya a sahara take mai inuwa ce mai kaya ce dangin su gawo ce su aduwa su farar kaya su dushe su gabaruwa to duk irin su daya illa kawai wannan abin da ta bambance su kawai ita tana da inuwa inuwa ta kamar lema nan aka sami annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gindin wannan shine suka yi masa wannan mubai'a ko dai su mutu ko ya galaba to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya don saboda ya nuna maka yadda aka yi wannan sulhun da kuma sakamakon waɗanda suka yadda aka yi sulhun da su da sakamakon waɗanda suka ki wa'inda suka ware wannan sulhu ko da ke dukkaninsu da suka yi wannan sulhu ba wanda ya ware sai dai kawai ana nufin wanda ya ware wanda bai ma zo an yi sulhun da shi ba dan a kawo misali kamar yadda barra bin azmi ke sai dai jaddu bin hubeish jaddu bin hubeish ko to shine wanda jaddu bin qais shine wanda da aka zo za a yi wannan mutane dubu da ɗari hudu duk a ciki shi kaɗai ne sai ya zare jikinsa ya zare yar ƙashinsa kawai sai ya sai ya koma ƙarƙashin raƙumunsa nan ga inda suke nan ga kafar raƙumunsa ta gaba to sai ya fake irin yadda ba za a gano shi ba Allah ta'ala kuma sai ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ma yubayu ina Allah to ba wai annabin ba kai suka yi wa mubaya'ar ba Allah suka yi wa mubaya'ar kuma abin da zai tabbatar ma da haka din yadullahi fauka adihim hannun Allah yana kan hannayensu duk da suka zo suka yi ma mubaya a ƙarshe kuma sai Allah ya zo ya sa hannunsa sunan ma dai wani mawkifi ne wanda ka gane cewa malamai suna da hanyoyi na fassara wani abu da aka ambata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kama da gaba irin ta masu rai an ce hannu kowa mutane suna da hannu to shi ma Allah yana da hannu kenan wani suka ce a'a ba hannu bane abin da ake nufi shine ni'imarsa ce yardarsa ce da kuma ƙarfinsa shi ne hannu ɗin tun da duk wani abu za ka yi na ƙarfi da hannu kake to wani sun ce a'a ba ba za a ce Allah ɗin kamar al-salaf suna ce a ya gaya mana a cikin littafi yana da hannu to mu sawaye da za mu ƙaryata mu ce a'a ba hannu ba ne tunda ya ce yana da hannu yana da hannu amma sai dai mu san wannan irin hannu bane daga wannan shine wato asal to ma'anar cewar yubayi'una Allah cewar duk wanda ya yi biyayya a gare ka ya rasulullah Allah ya yi wa man yudi ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzo ya bi Allah to da wannan ayar da waccan duk suna nuna abu iri ɗaya su mutane annabi suka yi wa mubaya amma kuma har yanzu wannan ya wannan cewa kuma har yanzu tunda annabi suka yi wa shi kuma annabi Allah ta'ala ya ce duk wanda ya yi mar abu Allah ya yi wa to saboda haka Allah suka yi wa mubaya shi kuma Allah ta'ala da ake hannunsa yana kan nasa ya yadda da wannan mubayan da suka yi kuma zai ba su lada akan wannan saboda aka zo aka yi wannan mubaya'a sunani bin abi sunani shine wanda ya fara sannan kuma kowa ya zo ya ci gaba da yi kowa ya zo ya ce ni ma na yi gubaya a kan abin da sunani bin abi sunani to saboda haka mun gaya muku dalilin yin mubaya din shijewa da taurin kai da su shawa suka yi don saboda da aka gano irin shirin da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi wani ƙwararre wanda ya san hanya ishe ya biyar da su taɓa rauniyar hanya ba ta inda su ƙureshawan suka sani ba saboda aka yi ta zagawa suka yi ta zagawa cikin daji suka yi ta cin daji kwari fazazzabo cikin duwatsu har sai da suka shawo kan makan sannan kuma suka dawo hanya sau da su mutanen maka shawa bayan da sun gayyato sojojin haya har yanzu murtaziki suka gayyato wanda za su taimaka musu a ba su lada sun yi fitowar da in shekara za su yi anan suna da abin da za su ci da makamansu shi ne suka bullo musu ta nan gurin saboda an ji labari cewa an kashe sai na usman da shi da jama'a sa mutum goma da suka tafi to shi aka ce to shiken tun da abin ku haka ne lalle lalle ne kasance a yi mu baya za mu ma mu baya a je a yaƙe su a yanzu kuma lallai ba za mu dawo ba ko dai mu yi shahada ko kai galaba da su shi ne kuma da suka ji wannan shi kansa sahal ɗin wato da ya koma yake gayawa a ƙurishawa kai na gaya muku lamarinsu ba ƙanƙani ba ne ni dinnan da kuke gani na je wajen sarkin kisra na ga yadda yake da kuma irin yadda jama'a su na je wajen wato sarkin paris sarkin rum kaisar duk na je gurinsu na ga mulkinsu amma ban taba ganin mai mulki wanda jama'arsa suke masa biyayya kaman wannan ba so da idan tsattuwa yau zai tsattar amma za a yi rubibitan ka za a yi yaƙi kowa yana ƙoƙari ya samu ɗan danshin yawon ya ɗan shafa a jikinsa ya samu albarka kaki wannan ko majina ya yi abin nan faci haka za a yi rubibi a kan majinar mai shafa fuska yana mai shafa a jiki bawali wannan idan yi haka za a shafi a jiki ruwa ku idan ya yi alwalar ruwan ya ragu yadda kan za a yaki in yi aski wanda ya samu gashi siri ɗaya wato yana ganin tankar a ce wato ya samu duniya da abin da idan ku yana magana in ka gaida suka sun da kai ko tsuntsu idan isauka ba zai tsammanin mutum ba ne ba zai tsammanin mai rai ba ina ba ku sha wannan taba su a ce za a taba shi to to wannan ma ladabin da suka yi irin wannan ya taimaka wajen yaƙasu wato kaman wato wannan shine kaman abin nan yaƙi ne wato a ruwan sanyi da ma'anawiyya moral da shi aka yaƙe su to saboda ga dole ba girma da arziki suka nemi sulhu shine abin da ya haifar da wannan sulhun kenan yanzu shi kenan mun ji mun ce ba za ka yi shiga yanzu amma yanzu idan ka zo muka ce ka shiga abin kunya ne sai a da ganin kamar wato kafi karfin mu ne amma yanzu abin da ya koma wato kamar wato abin kenan ya ƙi yiwa kenan ko ka koma in ya so baki sai ka dawo in ka dawo bai tun da mun ga haka kake mun kuma duk za mu fice daga maka don kar a samu wata hatsaniya wani isalwanta a ciki saboda haka sai ka dawo in ka dawo mu sai mu fice kwana uku za ku ku ci karan ba mutane yanzu mutane masu wa'yansu masu kazalla wato a game da famen a game da adabin hausa wai har an ware wai akwai wani adabi na musulunci akwai wanda wanda idan kai wai na kafirci waye fada shi karin magana ba ma'anar ake ke ke ke ke fasara ba sai kuwa ya san cewa wa'yansu suna cewa kare haramun ne ko amma qur'ani bai bi haranta ba kare ba za ka iya yanka shi ka ci saboda Allah ta Allah ta Allah cewa ya ko cewa kulla ajidu a sotul al'ani kulla ajidu fi ma uhiya ilayhi muharraman ala qa'imin yal'am ka gaya musu ni a cikin irin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ni kulla ajidu fi ma uhiya ilayhi muharram ala qa'imin yal'am a game da abinci da mutane suke ci ni ban samu wani abu da Allah ta'ala ya haramta ba illa an ya kuna mai tata aw daman masa fuhan aw lahama khinzir fa innahu riyun aw fuskan uhiya li ghayri llahi fa man ula ghayra bajin wala anan fa inna rabbaka ghafurur rahim kenan ne ababin da aka ga muku sai dai ko ya zama mushe ko jini wanda yake fitowa sanda ake yanka dabba aw lahama khinzir ko naman alhamdir ko kuma wani yanka da aka yi aka yanka wani dodo yankan tsashi shine kawai abin ne da aka gaya to a nan ai buku ji an ce kare ba to so da tun da ba a ce ba ka yanka kamar ka ce ai wai dan kar wani ne ce wai dan dan na ce wai za su ci karan su ba babbaka ya dauka ai na ce sai wannan karin magana ne ya kamata waɗanda ba san meye literature ba su daina shiga sharaba shanu wannan babbar kaba'ira ce wala takhuma laysa laka bihi ilm karka ce za ka yi magana akan abin da baka da ilimi a kansa wannan shi ne to saboda haka za su shiga su yi kwana uku in kuka yi kwana uku ku fito duk fa wannan fa wato wai su dan wai dan saboda fa haukan kunya wai dan saboda su boye kunya ga mutane da mabiyansu shi ne wannan kawai to wannan shi ne kawai yadda aka yi wannan sulhu kuma sannan ba yaƙi tsakaninmu tunda mun ga yanzu yawan ku mun ga ƙarfin ku mun ga lalle za a yi kare jini birji to yanzu a yi shekara goma tukunna a ga wane ne daga sannan a yi a da yi tunani shin za a yi yaƙi tunanin kusurwa ai kaga wato dai sun gaji tsoro ko su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma aka aka da ya tafi da da da hadaya idan ya yi umra wajen raƙuma ma guda 70 ne wanda zai yanka to to amma da aka yi haka hinjin sai duk aka yanke su waɗansu aka rarraba su anan waɗansu aka ɗauka aka kai can maka aka rabawa fakirai kuma waɗansu ke cewa to ai wannan kaman wato an ji tsoro kenan tunda aka yi sulhu da kai kai da kace don za a shiga maka za a yi dawabi yanzu kuma a koma saboda haka mutane suka rabu biyu to amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu ga abin da yake nufi to wannan a karkashin wannan izina ta ta shajara ce karkashin wannan ita ne fa alima wancan kenan innal ladina yubayyi'una la yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una kamar wato bai'a kamar ciniki ne wa'anda suka kulla ciniki da kai za su ba ka ransu shine kadar kudin kai kuma za ka ba su aljanna to wani shi ne bai'a ne ina ma bayu da Allah suka yi don Allah shi ne yake da aljanna yake da to saboda haka da Allah suka yi wannan shi Allah shi ne wanda zai zai zai zai ba su kudin shine wato aljanna inna Allah hashtara min mu'mina ga ma ya fito a fili ko a sutul wannan tauba ya fito inna la hashtara min mu'mina Allah ta'ala ya sayi min mu'mina me yasa ya amfusa ku ya sayi rayukansu wa amwalahum da dukiyarsu yuqatiluna fi sabilillah za su yaki saboda Allah fa yaqatuluna su kashe wa yi kutaluna a kashe su wa'adan alai haƙƙan fi taurat wal injil wal qur'an haka yake a taura da linjila da qur'ani faman amha faman aufa bi hadimil milla kar ku ji komai babu wanda ya kai Allah cika alƙawari idan ka sayar masa abu to babu wanda ya ci shi biya shi ba mai taurin bashi bane saboda haka falsafa shiru ku yi farin ciki da bai ikumun da zai baya a tunji da wannan cinikin da kuwa da Allah za ku baya ranku da dukiyar shi kuma zai zai baku aljanna wa zalika huwa al-fawzul azim to wannan ku shine rabo mai girma kenan to shi ma nan irin sa ne da waccan aya da wannan irin ta ce innal ladina yubayuna fa inna ma yudayyidullahu fawqa aydihim faman na kasa fa ina yin kusa ala nafsi wanda ya warware wannan bai'a ko yin wannan mubai'a fa ina ma yin kusa kar yi tsammanin cewar ya cuci wani ne ko ya cuci annabi ko ya ragi annabi ko ya ragi Allah da komai ina yin kusa ala nafsi yankusu ya warware wa kansa ne faman afa bi ahadi ko faman na kasafa inna ma yankusa ala nafsi wa manauka ko me gaba inna da zai ne bayi unaka inna ma yi bayi na yadda la ya fauka a digin faman na kasa fa inna ma yin kusa ala nafsi wa ma naufa bi adi min la waccan ayar kuma take ne mata man ahada alaihu Allah ne malam ai shi Allah ana yin in kace alaihu Allah alaihu Allah an yi tafakimi kenan wato an girmama sunan Allah din ismul jalala amma kace alaihi Allah to kai abin shi kai kai tarkiki alaihi Allah ya yi zama tarki wato ka rage wa Allah din wato kaman girma amma kace alaihi Allah ai daga huwa ne kaman yadda zaka ce lahu za ka ce minhu to shi ma wannan haka yake a dukka amma dukkan jumhur masu kira'a malaman kira'a alaihi suke cewa kamar yadda ka faɗa amma hafs shi ne ke ce alaihullah wannan wannan shi yana so ne a gajin to wanda ya cika alkawarin Allah din wannan alkawari wanda yake na yin mubaya Allah ta'ala ce fasa nuti ajiran azima lalle zan bashi lada mai yau mai girman gaci shine aljanna to an ce ba lokaci akwai yan fa'idoji da na zo da su ban sani ko a kwarkwalwa ta eh haba ni ba agogo ne gudu to to in so gobe sai a fara da fa'idojin ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana aunar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma mu ma alkawarin da muka yi na imani da Allah da imani da manzo sallallahu alaihi wasallama Allah muna roƙonka kar ka yarda cewa wannan alkawari da muka yi ya zama cewa mun ware shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين